الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad wajiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin matnu tuhfatil atfal wallafar ashekul imam suleiman aljamzuri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na hamsin da hudu wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon baiti na hamsin da biyar zuwa ƙarshen littafi bi idinillahi subhanahu wa ta'ala ƙwalan nazimu rahimahullahu ta'ala wa masu wal harfi thulathi la alif فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي ظاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع شر سله سهيرا من قطعك ذا اشتهر آه Malam yana bayani dangane da abin da ya shafi wato almaddul lazim alharfi to a jiya mun tattauna akan abin da ya shafi alharfi wanda ake yi mata ja gurgudan ja shida wanda mun kawo allazim almusaqqal alharfi allazim almukhaffaf alharfi yayin da zamu gane wajen alharfi almusaqqal da kuma alharfi almukhaffaf shine idan ya zamanto fa in ulzima كانت مثقلة وإن لم يدغم لم تكن مثقلة كانت مخففة كلاهما مخفف إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما wannan mun karanta shi a jiya ko to kuma harufan da ake samu wannan mudurkin guda hudu a ko in ce guda biyu harufan da ake samun su a cikin harufa guda takwas ne wanda a jiya mun tattauna a kansu ainun cikin haruffan guda takwas ita kaɗai ce take da kai huska guda biyu amma sauran dukkaninsu huska guda ɗaya gare su to a yau kuma za mu tashi daga kan wa masuwa alharfi thulathi la alif wato abin da yake wani harafi ne thulathi la alif amma banda alif abin da yake wani harafi ne guda uku wajen faɗar shi ba za ka mai faɗar harafi guda uku ba shi ne za ka mai faɗar harafi guda biyu ne mun gane da kyau amma banda alifi alifi shi babu madda a cikinsa ko miskala zarra ko ɗabi'i ɗin ko ta wuce ɗabi'i ɗin babu a cikinsa saboda dama kamar yadda zai kawo hayyun ƙahirun zai kawo anan to a sauran gurare za mu ga cewa ana kawa hayyun tsahur ana cirewa wannan alifi din saboda shi alifi lamar da fihi aslan ba a jan shi ko kaɗan ba za ka ce ba alif alif la ba a faɗar haka na alif alif ko to shi ne ce banda alifi cikin waɗannan fawati usuwar ɗin banda alifi to duk wanda faɗan shi ba a mai faɗal harafi guda uku ba mimun ba ne mim nun sin an gane ko ya zama to faɗal harafi biyu ake masa misali ba ha an gane ba daga wannan dukkaninsu faɗal harafi biyu ake musu to famadduhu jansa in za a yi lokacin da mai karatu yake karatu jan da zai musu maddan ɗabi'iyyan wato zai ja su ne gwargwadon harka guda biyu gwargwadon yadda ake jan maddu ɗabi'i ulif an saba da ita madda ta ɗabi'a wanda take an saba da ita ta zamanto sananniya a wajen masu karatu da wanda ya koyi tajwidi da wanda bai koyi tajwidi ba in dai madu ɗabi'i ce sahibu ɗabi'ati salima la yazidu alaiha wa la yanqus minha wanda ya koyi karatu daga bakin malaminsa to baya karawa akan madu ɗabi'i sannan kuma baya ragewa kala ba wani wanda zai zo shi saboda gwaninta in dai karatu an koya maka shi tak tak a gaban malami da allo kai ko da musafi ba wanda zai zo shi qala iyaka wa qala kowa haka zai fada qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra mun gane to haka waɗannan duk wanda ba waɗannan bane ba waɗancan harufan guda takwas ba ne wanda suka aka gabatar da su a baya wanda in za ka faɗe su ana musu faɗar harafi biyu ne ɗa'un ɗa ha ya wannan dukkaninsu ana yi musu faɗar biyu ne ko to irin maddan da za ka musu irin jan da za ka musu shine irin maddi ɗabi'i kada ka huce su daga kada ka fitar da su daga iyakar wannan irin maddu ɗabi'i irin madul iwag yadda za ka ja su kenan ba za ka ji wani ya zo shi yana yin wata maddaɗin sai ka ji wannan ma an zara lahu biya min sultan ita ba wajib ba ita ba arudul sukun ba ita ba kaza ba amma ka ji yadda za a jata a jata a jata sai ga cewa an fitar da ita daga hayyacinta ita ba kanta madda ta huce iyaka to shine yace fa madduhu jansa maddan tabi'iyyan wato ja ne wanda yake na ɗabi'i ulif wanda aka san da shi idan aka ce ulif wato urif wanda an san shi an saba da yinsa saboda kamar yadda can farko a karatunmu na hidayatul mustafi da ya yi magana akan almaddu ɗabi'i an ce da ita maddu ɗabi'i saboda li'anna sahiba ɗabi'atil mustaqima wato la yazidu ala haddiha wa la yanqus minha wato ma'abucin ɗabi'a wanda take salima warakekkiya wanda karatu ba wai daga shi sai musu hafi yayi ba karatu yayi sa ne a gaban malamai baya ƙari kuma baya rage wajen ta ko to haka ita ma wannan zamu kula da ita idan mutum yazo zai ce alif lam ra kada ya ce alif lam ra yana faɗa laka ya kuskure saboda ya fitar da ita daga haddinta ألف لام را را مجاني ضاه ضاه guda biyun kenan kowace wato wannan shi a za ka yi mata irin jamaddu ɗabi'i wa za ka ayyuban malam ya ce wannan kuma hallo dai za ka same shi ne fi fawati hissuwar wato a cikin farakon surori budewa surori wanda ake ce da su surorin da suke ɗauke da a huruful hija'iyya surorin da suke ɗauke da wato kuramin baƙaƙe wannan a hausa yana ga haka ake ce musu kurmin baƙi ake ce musu wanda ba sa fasuwa da daɗi shi za ko malaman tafsiri waɗansu za ka ji sun ce allahu alam bi muradihi bi zalik allah tabaraka wa ta'ala shine ya fi kowa sanin abin da yake nufi da waɗannan kuramin baƙaƙen to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan da ake kawa wato wani ijazi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatarwa a wannan gurin don ya nuna wa cewa larabawa yadda suke da fasaha da yadda Allah ta'ala ya ba su azanci da gwanancewa wajen tsara zance wanda a kowace shekara a lokacin jahiliya ana fitar da bardan shekara ana fitar da gwani na shekara wanda shi ya fi kowa a je a rubuta mu'allakarsa da ruwan zinari a allaka ta a ka'aba sai Allah tabaraka wata'ala ce musu ku larabawa wanda suke da'awar fasaha kun ga dai qur'ani din nan da alifun da lamun da mimun ne aka hada shi huruf din dai na alhijaiya su ne dai idan har kuna ganin cewa qur'anin nan za ku za ku zo da irin shi an kalubalance ku ku zo da irin shi kun ga alif lamun mimun sadun wannan ba abu bane wanda yake bako a wajen ku kun san su to da waɗannan harufa ne aka hada alqur'ani baki ɗaya. yanda kowa kasuwal wato fusaha take ce a wancan lokacin saboda a lokacin ma'aiki kasuwar fusaha take ce kowane annabi a lokacin sa to abin da yake da kasuwa a wannan lokacin abin da kasuwar shi take ci digigi to da shi kuma yake gagar da mutane annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo shi matsawa a lokacin sun yi has ko ina ka je ka matsawa ne kan wannan mai saddabaran kan wancan mai saddabaran kan wancan mai saddabaran wanda za ka ga mutum ya ajiye wani abu abin da kai kasan baya tahiya baya komai amma ka ga yana tafiya kyalkyalkyalkyal ya tafi sai Allah ta'ala ya kawo annabi Musa a lokacin saboda inda a ce za a yi musu wato kalubale da su zo su da fasaha da sauransu to a lokacin ba kasuwar fasaha take ce ba to sai aka kalubalance su da abin da a lokacin shine kasuwar shi tafi komai ci da daba-dabo aka zo da 'yan daba-daba fir'auna ya ce to a haɗa mai 'yan daba-daba gabaki ɗaya na duniya a wannan lokacin na ƙasar shi kusan duk wani mai daba-daba wanda yake shahararre wanda aikin shi yankan wuka ne sha yanzu biya yanzu ne sai da aka kawo fir'auna kuma su ma saboda a lokacin kafin Allah ta'ala ya shigar da imani a cikin zuciyarsu suna da garantin cewa mutum ɗaya irin wankin hula ne ba zai kai su dare ba har ma da suka yi jinga da shi fir'auna yaya wani matsayi za ka bamu wannan tafiya mu za mu yi nasara a kai yanzu he mun san kuma ladan da za a bamu bayan an gama wannan gogurma ya ce aiwa inna kuma idan lamjar mukarrabina in dai an yi nasara kowa kan minista minista na gida da waje kan minista wanda yake na sadarwa kan minista na karantarwa da sau kowa dai sai an mushi matsayin da lalle ba shi da shamaki tsakanin ni da shi in za a yi mitin to dole ne a zauna da shi sai suka ce to shi kenan to da aka zo aka fara sai suka ga annabi musa abin shi ba tsahi ba kawai abin shi min indin rahmani ne eh daga Allah ne to shi ma ma'aiki alaihi salatu wassalamu a lokacin da ya zo shi waɗannan harufa ɗin wani in yana larabci a cikinsu irin abin da ya shafi asaju dama a lokacin nan ya zama ruwan dare ga duniya shikenan sai Allah ta'ala saukar da alkur'ani sai an diba an ji wanda ya fi kowa hankali ya fi kowa iya zance sai a ce kwaikwayo ƙur'ani sai bayan ya kwaikwaya kawai su ga tufka da warwara a cikin zancen zancen da bai wuce na minti uku ba amma an samu tufka da warwara malfilu malfilu wa ma adara ka malfilu daga ce kai ne malfilu malfilu wa ma alamtar kai face zai kwaikwaya da aya biyar da ce to ku bari in jarraba wanda ya fi kwa fasaha malfilu malfilu wa ma adraka malfilu lahu dharabun tawilun wa khurdumun kasiru wa inna dhalika min khalqi rabbina la ajibu ko da baka bacin sa suka ce kai wannan bai ba dadi kamar qur'ani ba dadi a shige ba zauki ka san lokacin in mutum yana karatu ba dan dano baka jin dadi barci ma kwashe kai ki suka ce kai wannan bai ba shi ma ne ce to ce ni dai zan iya kwaikwali inna a adaina mi aya uku amma a mun uzuri aka ce to bismillah shi ma ya zo ya tashi daga ƙarshe da suka ce kai ciki wannan ba wani ma kamshin ɗanɗanon gaskiya ciki ce inna a ɗaina kal aƙa aƙa fa salli li rabbika wasu aƙa inna shani aka huwal ablaka suka ce kai wannan abin ba cewa ciki wani zo kwaikwayi alƙari'a to sai ga cewa duk wani wanda zai zo shi ya yi hoto na hoto da ayoyi na alƙur'ani ya ce zai kwaikwayo su daga ƙarshe kuma sai hoton shi ta bayyana da ana ganin shi mutumin kirki ya fi kowa fusa amma yana kwaikwayon ƙur'ani to daga nan mutuncin shafi shi da shi shi yaje shi kawai ya kawai cika baki da yake raddat balaghatuha da awamu ariduha raddal ghuyuri da jani anil hurami mun gane to shine yace wa zaka aidan fi fawatihi suwar wato wancanan ka hallo ana samun shi ne ana samun su ne a cikin fawatihu suwar wato farkwayen surori waɗanda ake buɗe su wato da harufa wanda suke kuramin baƙi fi lafuzi hayyin ɓahirin ƙadin hasar wato ƙadin hasar wato haƙiƙa harufan wannan maddi sun takaito fi lafuzi hayyin ɓahirin cikin lafazi na hayyun ɓahir wato dukkan wani tsarkakakke dukkan wani rayayye tsarkakakke ne ya waɗannan su ne harufa guda biyar wanda kowane ake mai ja irin na maddu ɗabi'i ɗayan kuma shi ba shi da ja idan maka ɗauka ha shi ne hamim lokacin da mutum zai karanta hamim ba a jan haɗin nan mim din ita ce ake ja saboda ta tana daga cikin karatunmu na jiya hamim an gane ku hamim kada mutum ya wuce gona da iri ya ce hamim ya ce wannan lankwashe-lankwashen da kai babu shi ka ajiye shi a gefe in an zo bukatar su ka kawo su amma dai yanzu ba bukatar su mun gane da kyau sai kuma hayyun sai ya'un ku ya'un yasin yasin yasin kada mutum ya ji a ce yasin yana faɗar haka sai a danna mai daja in yi wannan su uku sai a ce mishi ya tashi ya sauka ya je koyi tafiye ya je shi ya karatu a wajen malamai da Allah shi da ya gade kuramin bakin ne ko ma ce shi ya ce ko ya ce yesi ce kai ce eh yesi da zai karanta ce ai ba wasali kowa ya nashi yadda ya kamata kai ka ce yasi ne ma a barnin ce yesi ba ka da wasali ba ka da dalili mun gane to kaga akwai irin wayannan mutanen to amma ko da dai akwai kira da take cewa yesi kai ba isa kake yi ba to kai wanda kake yi kai e ka ce ya sinke ko? na hmm? e ta wani ba ya ce ya ce kai son ka yara mutum karatu gare ka ce to ina roƙa da karatu na ce kai warshu kake ni ina arashi shi wancan yana larashi ya dai a warshu din ya tsaya da ba san bayanin su hafsu da sauransu ya dai ya warshu din kada ko wanda ba sa so a gyara musu karatu to ce kana warshi ni ina arshi shi yana larshi kaga da duka dai warshi din ce aka aka cacca kula ne na'am sai kuma ba ba bahirin ku baha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa mun gane sai kuma ha'un baha guda biyu da ma'aita take doka da ɗa'un da ha'un sai kuma ra'un alif lamura sai kuma alifi shi ba shi da komai su ne guda biyar ɗinnan ana musu gwargwadon jan wadda ɗabi'i amma guda ɗayan harafin alifi shi ba a jan shi lamar da fihi mutulakan ba ja a cikinsa sake ba gaidi mun gane? to waɗannan su ne harufa guda biyar wanda za mu riƙe wajen hurufu wato na almaddun lazim a huruful maddin lazim wanda ake musu gwargwadon ja biyu bi miƙidari harkatai ne wanda ake musu gwargwadon jan maddun ɗabi'i su ne hayyun ɓahur hayyun ɓahur na'am wa yajma'ul fawatihal arba ashar wato idan muka hada ga shida ga takwas nawa zai ba mu sha ashirin da hudu yawa ashirin da shida na'am na'am ashirin da hudu na'am sha hudu na'am to shi ne ya ce wa ya jima'ul fawati hal'arba ashir wato yana hada maka waɗannan alfawatu hal'arba ashir waɗannan harufa guda goma sha hudu wanda suke kuramin baki ne yana hada maka su a sakandami guda shine fadarka da zaka ce silhu suhairan man qata'aka silhu na muna da guda nawa sadun lamun ha'un da muga da sadun da lamun su suna karatun mu na jiya ha'un shi kuma yana daga cikin karatun mu ne ko suhairan da sinun a nan cikin kusan harufa nan guda hudu na gaba ɗigansu na yau ne sinun shi kaɗai ne na jiya ha'un yau ne ya'un yau ne ra'un yau ce alifi yau ne kun gane da kyau ko ga uku ga biyar nawan aka haɗa takwas mun gane ko sai kuma man man duka karatunmu ne na jiya mimun da nunun duka ajiya muka yi su goma kenan ko sai kuma ƙaƙa'aka ƙafin ɗa'un ainun kafun wannan shi ma dan karatun mu ne na jiya kun gane ku qafun ja shida ake mata ba'un ja biyu ake mishi shine karatun mu ne yau kenan ainun ja shida ko hudu kafun ja shida kun gane da kyau ko waɗannan su ne harufa guda goma sha hudu wanda malam ya kawo maka su a sakandami amma in za ka yi tafsili kowane ka ajiye shi a gurinsa sai ka ce na ƙasa a salukun da kuma hayyun ɓahura na ƙasa a salukun ka kawo guda takwas hayyun ɓahura ka kawo guda biyar sai su koma sha uku ka cire alifi amma idan kana so ka shigar da alifi cikin gwagwarmaya ɗin sai ka ce hayyun ɓahirun shikenan ka kawo shi shi ma ciki mun gane ku zashtahar wato wannan sakandami na sulhu suhairan man qada'aka wato ya shahara a bakunan malaman tajwidi saboda za ka ga cewa waɗansu lokutan malamai suna cewa abin nan ya shahara la'alla a ɓangaren su a ilimin nasu suke magana a ɓangaren masu wannan ilimi in ɓangaren tajwidi ne to ya shahara a bakunan malaman tajwidi in ɓangaren nahawu ne ya shahara a bakunan malaman nahawu in ɓangaren wato hisab ne wato abin da ya shafi lissafi ya shahara a bakunansu shi yasa za mu ga cewa malamai suna ajiya kowa a gurinsa kamar yadda wato riwaya ta aisha wanda mazala ce an silun nasa manazilahum wato ku ajiye mutane a matsayinsu inda ya dace to har yanzu malamai suna nan suna ajiya mutane a inda suka dace lokacin za a ga cewa babban malami ne a ɓangaren nahau amma kuma a ɓangaren hadisi ɗalibin ilimi ma bai kai ba za a ga malami a ɓangaren ƙur'ani gwani ne gangaram ne ya kai sidratul muntaha amma kuma a ɓangaren hadisi kaji an ce rauni gare shi mun gane ka ku ai mutalaziman ne ko da ƙur'ani da sunna tare suke tafiya to irin in ka ɗauka asim ibnu bahadala asim ibnu abin najud al-kufi ɓangaren ƙira'a babban malami ne yana da ƙira'a ma ko ɓangaren ƙur'ani haus ɗalibinsa ne shuba ɗalibinsa ne fa amma isnadin da ya zama akwai asim ciki dan asim ko imam bukhari bai fitar da hadisi a na shi ba a cikin littafinsa musulu ne ya fitar ta hanyarsa to amma za mu ga cewa balibai suna cewa yana da kwai wato raunin hadda in ka ɗauka al'imamun a'amash malami ne na a zo a gani a ɓangaren hadisi suleiman ibn mihran saboda kusan kaji ana cewa shada kwata ta hadisi ta malaman kufa to shi ya rike ta a lokacinsa to amma za mu ga cewa kuma a ɓangaren kira a rauni gare shi mun gane za ka ɗauka yanzu ana maganar nahau sibawai a nahau ya kai ka jinjina mishi idan ya yi magana magana shi mu'tabara ce to amma a hadisi idan ya yi magana kowai waya ta ba a yi haka ga sunan kowane bangare na ilimi to shi yasa idan aka ce zashtahar wannan abin ya shahara la'alla a bakunan malaman tajwidi yake nufi to tunda a bakunan malaman tajwidi yake lalle ba bane dan ka samu malamin da yayi maka wato digiri tun daga ta daya har ta uku a bangaren nahwu in ka zo ka ce mishi wai an ce sakandami na alfuwati usur guda goma sha hudu nake son a kamun na tajwidi to kaga in ya kwade ka da mari ma kai ka janyo a kanka yace to shi idan alaka shi da tajwidi da ka zo dai ka ce wannan kalma din ya ne tasrifin ta wannan asarfu ya ne tsarin ta yake ya asalin kalma din yake menene a ciki wanda aka cire menene ajwaf menene misal menene lafif menene mafruq wannan zai iya maka magana akai saboda ya san nahwu ya san sarhu amma ka zo ka raka mai zancen wayi sulhu sahairan man kaza ka zashi ta har ka ce bai ma harafin menene wannan yace to a shirye wannan bai sani ba a cikin nahwu khatimatu tuhfatil atfal sai kuma wato rifewa littafin tuhfatil atfal tsaraba ta yara kanana malam yace wa tamma zannazmu bihamdillahi ala tamamihi bila tanahi abyatuhu nadum badali dhinnuha tarikhuha bushra liman yutqinuha ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي ما لا يتي watamma zannazum wato zannazubu wannan waƙe na tufatul atfali ya cika bihamdillahi halin kasancewar shi mai rubutawa yana mai cuɗan yaban shi da godiya ga Allah subhanahu wata'ala saboda godiyar Allah subhanahu wata'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah ala tamamihi akan cikar wannan littafin bila tanahi ba tare da tsaidawa ba ba tare da fasa godiya ga Allah ba a kowane lokaci bawa yana cikin godiya ga Allah mun gane abiyatuhu naddun badali zinnuha wato adadin baitittukan da suke cikin wannan littafi mai albarka naddun bada wato kafi amarya kamshi ne wanda ya bayyana lidinnuha ga ma'abocin hankula ga waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su hankula mun gane da kyau wannan shine adadin abiyatin da suke cikin wannan littafin tarihuha kuma lokacin da aka yi wannan littafin shekarar da aka yi wannan littafi na tufatul atfal bushra liman yutqinuha albishir ne wanda yake mai girma ga dukkan wanda ya haddace shekarar da aka yi wannan littafi din mun gane to kaga anan ya kawo maka adadin abiyati na wannan littafin da kuma shekarar da aka yi su a wata shekara aka yi wannan littafin na'am adadin baitutukanta guda nawa ne 61 ya za mu fitar da shi laddun bada lidinnuha bada nunun a wajen huruf na abajadiyya dinnan tana dauke da hamsin din in ka ga nunun a guri abinda take fa'idantarwa tana fa'idantar da hamsin dalun hudu take bada in maka hada nawa kenan naddun 54 ko ba'un bi take doka nawa kenan 56 dalun tana dokan hudu nawa 60 alifi bada yana dokan da nawa 61 to sai ce naddun bada wato kafi amarya kamshi ne ya bayyana wannan shine adadin abiyatin littafin amma lidin duha ga ma'abota hankula wanda suka rike waɗannan lissafin to ba na nufin sai wanda ya rike lissafin nan bane kadai mai hankali ba eh kowa yana da hankali to amma saboda wannan ba aikin mu bane shi yasa wajen abin da ya shafi irin wannan zaka yi ta ganin shi a cikin karatun Qur'ani in kana karanta Qur'ani na na rubutun Zaria za ga cewa duk sumuni in aka zo a din rubu in aka zo bayan an zana maka shi to a kasan shi za a maka lamba akin idan aka maka accin din na abin da yake nufi yana nufin harafi wannan wakafi 21 ne a cikin wannan wannan din da ka gani wani gurin ya ce yabahin abin da yake maka nufi yabahin yana nufin wakafi 20 daidai ne a cikin a cikin wannan rubu'i din wani gurin za ka ga ya ce maka bazzin idan ya ce maka bazzin abin da yake nufi a ciki wakafi bakwai ne a cikin wannan rubu'i din mun gane wannan in kana karanta qur'ani za ka yi ta gani irin waɗannan abubuwa. in kana karatu da ƙur'ani na warshu kenan wanda kuma ya zama rubutun zariya ne sharif bala bugun sharif bala yana da wannan haka na soban shi shi ma yana da wannan mun gane to adadin abiyatin da suke cikin wannan littafi baiti 61 ne nunun tana ɗauke da 50 dalun tana ɗauke da guda 4 54 ba'un tana ɗauke da guda 2 56 dalun tana ɗauke da guda 4 60 daidai ga alifi wanda yake ɗauke da guda 1 61 kenan to kuma sai ya ce tarihuha wato shekarar da aka yi wannan littafi na tufatul atfal bushra liman yutqiluha wannan sakandama anan ya rike maka ya ya manne maka wato shekarun da aka yi littafin nan wato babban albishir ne da farin ciki ga dukkan wanda ya yi itikanin shekarar da aka rike wannan aka rubuta wannan littafin ba'un muka ce guda nawa take dauke da shi guda biyu shinu nawa yake ɗauke shinu ne yana ɗauke da ɗari uku ra'un ɗari biyu in muka haɗa nawa da biyu yawwa bushra wannan yawon ɗin yawon tana da goma a ɗako masu lissafi su lissafa mana ɗari biyar da sha biyu lamun yana da talatin daga sha biyu talatin ba arba'in ba da arba'in da biyu ne yawwara yawwa mimun yana da arba'in da tamanin da biyu nunun tana ɗauke da hamsin da talatin da biyu ɗari shida da talatin da da talatin da biyu liman sai kuma ya'un ya'un tana ɗauke da goma da shida da arba'in da biyu ko ta'un tana ɗauke da ɗari hudu da da arba'in da biyu ko yut ɗi nuha ɗafin tana ɗauke da guda ɗari na'am da arba'in da da arba'in da biyu to shi ke nunu tana ɗauke da hamsin da tasa'in da biyu ha'un yana ɗauke da biyar alif yana ɗauke da ɗaya to wannan ita ce shekarar da aka yi ta alf eh al wa mi'a wa samani wa tisi'in dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ɗari biyu ba bidi da ɗari ɗaya da da gomiya tara da takwas shekarar da aka yi ta kenan bushira liman yutikinu ha wannan shine sakandamunsu wannan mutum ya kokari haddace su yake alifi yana ɗauke da ɗaya ba'un tana ɗauke da biyu jimun yana ɗauke da uku dalun yana ɗauke da hudu ha'un yana ɗauke da biyar wawun yana ɗauke da shida zayun tana ɗauke da bakwai ha'un yana ɗauke da takwas ba'un yana ɗauke da tara sai kuma ha ha yana ɗauke da goma in gane kyau ya'un tana ya'un tana ɗauke da goma ha shine yake ɗauke da takwas ha yana ɗauke da biyar mun gane da kyau ko to sai ya zama to in da ka hada in goma sha biyu ne kake so ka ce sai ka ce yabbin ka ce yabbin ya goma ba'un yaƙin goma sha ɗaya mun gane da kyau wannan sai ana karatun allo karatun allo ne za a ga mutum ya rubuta kanshi a ƙasa ko a sama eh zai ce maka yakin talatin daidai kenan ko gane ko eh aka ya kawo waɗansu dai ga nan dai kai kana yi dai ga su to to wannan shine wato shekarar da aka yi wannan littafin kenan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tasa'in da takwas summa salatu wassalamu abada ala khitamil anbiya'i ahmada wal ali wa sahbi wa kulli tabi'i wa kulli qari'in wa kulli sami'i wato da alaye na ma'ai summa salatu wassalamu sannan kuma tsira da abinci abadan tuttul da kowane lokaci su ƙara tabbata ala khitamil anbiya'i wato ga cikamakon annabawa wanda shine annabi na ƙarshe wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya rufe annabta da shi shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ahmada shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ahmad ɗaya ne daga cikin sunaye na ma'aiki ma'aiki yana da kwai sunaye kamar yadda ya tabbata a cikin sunnarsa ƙur'ani guda biyu Allah ya kawo da Muhammad da Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya atimin ba'adi ismuhu Ahmad sai kuma Muhammad ba kana Muhammadun can za mu faro daga ma Muhammadun ba kana Muhammadun ala Muhammadin Muhammadun Rasulullah bu gane to sai kuma yana da kwai suna yaban da wani inna li khamsata asma ana muhammadu wa ana ahmadu wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bi al-kufra wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu ala qadabayya wa ana al-aqib alladhi la nabiyya ba'di mun gane hadithin Jubair ibn Mut'im wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim wato suka rawaito shi lalace ina da kwai sunaye ni ne Muhammad ni ne Ahmad ni ne almahi wanda Allah ta'ala ya shafe kafirci ta dalilin turo ni sannan kuma ni ne alhashir wanda duk mutane ga baki ɗaya bayan na tashi za a tashe su sannan kuma ni ne na ƙarshe wanda ba wani annabi wanda zai biyo bayana sannan kuma wa qad sammahu Allah ta'ala ra'ufar rahiman kamar yadda yake cikin suratu at-tauba azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim na'am wal ali was sahabi kamar yadda yake cikin kuma hadisin Abu Musa wanda yana cikin sahih Muslim wal ali was sahabi da alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma sahabbai na ma'aiki idan aka ce al'al su ne waɗanda suke mabiya ma'aiki kullum mu'minin muwahidin walau asin ana ce da shi alun nabi saboda atba'un nabi tsira da amince ƙara tabbata ga mabiya ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda za mu ga cewa al fi janibin du'a'i ya shafi dukkan mumini amma fi janibin zakati ya shafi makusanta ma'aiki na jini da kuma sahabbai idan aka ce as-sahab jam'i ne na as-sahib sahab jam'i ne na as-sahib shine kullu mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'minan bihi wa mata ala zalik duk wanda ya hadu da ma'aiki alaihi salatu wassalam yana mai imani da shi kuma ya mutu akan imani da ma'aiki din wannan shi ake ce da shi sahabi walau takhallalat riddatun ala al-asahi kamar da ibnu hajar a cikin littafin nukhba Allah ta'ala jikinsa da rahama wato ya bayani wa kulli tabi'i da kuma dukkan wanda ya biyo bayan sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalamu da kyautatawa har ya zuwa ranar ƙarshe ranar alkiyama wa kulli qari'in wa kulli sami da kuma dukkan wanda zai karanta wannan littafi nawa da zai karanta alqur'ani ya kyautata karatun alqur'ani shi ma Allah ta'ala ya tsira da abinci a gare shi haka wanda zai zauna shi bai iya karatun ba amma zai saurari wanda yake karatu shi ma Allah ya ji kansa da rahama Allah ya salati da abinci a tattare da shi shi ma Allah shigar da shi cikin rahama din ina ga wannan shine karshen littafin nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana wannan malami a Sheikh al-Imam Suleiman ibn Hussein al-Jamzuri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta mishi Allah ta'ala ya haskaka makwancinsa waɗanda suka yi wa addini na musulunci hidima tun daga sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ila na hada Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka musu makoncinsu waɗanda suka riga mu Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke da rai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara sanya albarka cikin rayuwarsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka cikin zurriyarsu mu ma da muka yi saura Allah ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addini na musulunci da kuma yin aiki da abin da muka fahimta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk